الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 21 ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 15 ga watan 8 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan cibiya ta uwar muminai aisha a wannan masallaci mai albarka da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurat a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'u tirmidhi na babban malami abu isa ibn saura a tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine majalisi na hudu duk da majalisunmu na uku kusan mun karkare tattaunawa game da abin da ya shafi muƙaddima ta shi wannan littafi jami'u turmidi kuma cikin yardar Allah har mun shiga cikin kitab al-bahara an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana littafin farko da abu isa tirmidhi ya ainihin wato rubuta a cikin wannan littafi mai albarka kuma a ƙarƙashin wannan babi na farko a littafi na farko afwan har mun shiga babi na farko mun kuma shiga babi na biyu babin farko shine babu ma ja'a la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin ana babin da yake magana akan ba a karɓar sallah ba tare da alwala ba sharaɗin karɓar sallah alwala na fata an gane mun karanta hadithin Utaybatu bin Sa'id duk da cewa wato da muka tafi kan hanya kuma malam ya sake kawo mana wani isnadin banda wanda ya samu daga Utaybatu bin Sa'id akwai kuma na Hannad ibn Sari dukkaninsu dai sun kawo wannan hadithi na Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min gululin ma'ana Allah ta'ala baya karbar sallar da babu tsarki kamar yadda Allah ta'ala baya karbar sadaka da aka yi ta da kuɗin haram kamar yanda sallah babu alwala ba ta karbuwa sadaka da kuɗin haram bai karbuwa shine fikihun kawo su kamar yanda ka san sadaka da kuɗin haram kuɗin gululi duk da cewa asalin gululi a sariƙatu min malil ganimati qabala al-qisma wato satar kuɗi na ganima kafin a raba wannan shi ake nufi da algulul da aka duk wani kuɗi da aka same shi ta ha'intacciyar hanya duk kuɗin da aka ɗebe shi ko aka same shi ta hanyar ha'inci to wannan yana shiga cikin gululi to Allah ta'ala ba zai karɓi dukkan wani aiki da mutum ya yi sadaka ya yi masallaci ya gina maka ya je ko ya kai wani makaranta ya gina duk wani abu da ya yi da wannan kuɗi na gululi ba za a karɓa masa ba iz inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban kazalika ba za a karɓi sallah ba sai da alwala to bayan abu isa tirmidhi ya kawo wannan hadithin sai ce hadhal hadithu asahhu shay'in fi hadhal ba a cikin mun karanta wannan ka'idar tasa ko wannan irin salon zancen nasa in yace asahhu shay'in fi hadhal ba yana nufin akwai hadisai a cikin babin da suka inganta amma wannan da ya ambata ko ya kawo a cikin littafin to shine mafi inganci amma malamai sun ce fihi nazaru wannan magana ta abu isa tirmizi cewa hadithin abdullahi dan umar la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin ba shi bane hadithi mafi inganci domin ka duba a ciki ya ce wafil babi an abil malih an abi sai sake kawo maka wata hanyar wa an abi huraira wa anas kaga sahabbai guda uku kenan banda hadithin abi huraira sannan ya kawo maka ruwayar abil malih daga mahaifinsa sannan akwai wata ruwayar ta abi huraira da kuma ruwayar anas to ruwayar abi huraira ta fi inganci ba ruwayar da ya kawo din ba shi ya kawo ruwayar abdullahi dan umar ya ce asahu shay'in ko asahu shay'in fi hadal bab ko to an saboda shi hadithin abi huraira hadithi ne muttafaqun alaihi imam al-bukhari ya ruwaice shi imam muslim ya ruwaice shi da haka hadithin da yake muttafaqun alai shine as-sahhu da ba ta gane to wannan yana daga cikin dan abin da zamu dan sake dubawa cikin abin da ya gabata hadithin da muka karanta da haka idan muka shiga babi na biyu babu ma jaa fi fadl ad-duhur nan ma mun kawo ma Abu Isa Tirmidhi ya kawo mana shi ma isnadi ta hanyoyi daban-daban guda biyu akwai isnadin da ya same shi ta ishaq ibn musa al-ansari akwai kuma wato isnadin da ya samu ta hanyar kotai batu bin sa'id an malikin an suhail dukkanin hadisan dai hadithi ne na abi huraira allah ya kara masa yadda inda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar alwala alwala da kake kallanta tana da falala shi yasa ko da bata warware ba sake yi nurun ala nur kayi alwalar magariba sai aka zo za a yi sallar isha in ka samu dama sake yi duk da cewa ta magariba tana an gane ko kayi sallar azahar duk da kana da rike alwala la'asar ta zo alwalarka tana nan sake yi shin wa'annan zunubai da ke zuba daga jikin mai alwala baka so su ta zubewa ina fata an gane domin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zarar bawa musulmi yayi alwala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke fuska to duk zunuban da ya kalla da fuska ko da ya aikata da fuska za su fita daga fuskar tasa haka zunuban da ya aikata da hannu in ya wanke hannayensa haka haka zunuban da ainihin wato ya taka da kafu ya aikata da kafarsa haka har zuwa ƙarshen alwala kamar yadda dai mun yi bayani duk da cewa malamai sun ce wa'annan hadisan falala suna aiki ne a daidai lokacin da mutum ya nisanci manya-manyan laifuffuka to ƙananan-ƙananan laifuffuka ko da Allah bai kaddara mutum ya ce ya tuba ba to irin wa'annan ibadun irin wa'annan ayyukan da'a din sukan sassabe wa mutum irin waɗannan zunuban ina fata an gane amma idan mutum yana fadawa cikin manya-manyan laifuffuka to kaga ya karya sharadi in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lamam kuma akwai hadisin da annabi ya faɗi wani wata falala irin wannan sai ce idajtunibal kaba'ir da aka wannan hadisin yayi daidai da hadisin da annabi ya ce sallah zuwa sallah tana kankare zunubin da ya faru tsakanin ta juma'a zuwa juma'a ramadan zuwa ramadan umara zuwa umara ko to duk irin waɗannan hadisan ne na falala an gane ko wannan dai yana nuna mana falalar alwala wato a cikin addinin musulunci a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa anna miftaha as-salati at-tuhuru abu isa tirmidhi yace ga wani babi da ya zo na bayanin mabudin sallah shine tsarki ma'ana da zarar mutum ba shi da tsarki to kamar a kulle yake in yana so a buɗe shi sai alwala alwalar ita ce mabuɗe ko kun fahimta ka duba wani irin wato wato wani irin usulubi mai ban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da shi a cikin hadithin da zamu karanta to a cikin hadithin da zamu karanta ne sai abu isa tirmizi ya ɗauki gaba a ciki sai ya mata babi babin da zai bayani akan mabuɗin sallah mabuɗin sallah in kana so kai wa sallah ki ta tashi ka yi ta ta tafi to sai ka samu ingantaccen tsarki daga tsarki ake barin sallah da haka wanda yake da kari kamar yana kulle ne idan ya yi alwala to wannan alwalar kamar an buɗe shi ne قال حدثنا قتيبة وحناد ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان وحول السند وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وعبد الله بن محمد ابن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه قال أبو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والهميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال محمد وهو مقارب الحديث قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وأبي سعيد أبو عيسى الترمذي يكتشوى قتيبة بن سعيد يا زنتد سوانا حديث da Hannad da Mahmud bin Gailan waɗannan dukkan malamai ne da ya sun zantar da shi wannan hadithin suka ce su kuma gaba ɗayansu su su ukun da Qutaybatu bin Sa'id da Hannad bin Sari da Mahmud bin Ghailan dukkanin su qalu suka ce haddathana Waqi'un suka ce su kuma sun ji hadisin ne daga Waqi' an Sufyan shi kuma daga Sufyan ha sai kuma yace ga wata hanyar wa haddathana Muhammad bin Bashar yace sannan wannan hadisin Muhammad bin Bashar ya zantar da mu shi shi kuma yace haddathana Abdurrahman ibn Mahdi shi kuma abdurrahman bin mahadi ne ya zantar da su haddasana sufyan shi kuma yace sufyan ne ya zantar da su shi abdurrahman ibn mahadi daga abdullahi bin muhammad bin aqil shi kuma daga muhammad ibn al-hanafiya an aliyin muhammad bin al-hanafiya ɗaya ne daga cikin ahlul bait sayyidina ali radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace miftahu salati tuhuru mabuɗin sallah at-tuhuru shine tsarki wa tahrimuha haramcinta at-takbiru kabbara wa tahliluha halaccinta at-taslimu sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yace mabuɗin sallah at-tuhur shi san ana maganar ɗahara lalle ka kasa kunne dan anan zaka iya baro sallar domin da zarar tsarkin bai inganta ba dalili ne mai inganci na rashin ingantuwar sallah din daka tun daga alwala kenan sallah take iya baci daka lallai mabudin sallah domin da zarar baka da tsarki to kana cikin kari karin shine kwado da kake kulla a cikin inda kake kulle da haka da ka ɗauki buta ka kama ruwa ka zo ka yi alwala to wannan alwalar ita ce mabuɗin da ta buɗe ka to buɗe kan da aka yi shine in kai sallah sallah kuma za ta tafi na fata an gane sannan wata harimu har takbir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda ke haramta wa mutum ci ya haramta masa sha ya haramta masa yin magana da wasu al'amura na yau da kullum a takabiru yin kabbara harama da zarar mutum ya yi kabbara harama to ya shiga cikin wata ibada keɓantacciya da ake wasu keɓantattun ayyuka a ciki ake wasu keɓantattun maganganu daga ciki babu ci babu sha babu magana babu tafiya wani wuri da sauransu da haka da an yi kabbara harama to dukkan abubuwan nan an haramta wa mutum so ba zai yi ba yana ya shiga cikin sallah ya ci gaba da yin su da haka yana cikin alfarmar sallah wannan alfarmar ba zai ci ba ba zai sha ba ba zai yi magana ba sai fa aikin da yake da alaka yake da jibi da sallah to idan yi adadin raka'o'in da zai yi a cikin sallar wa tahliluha halaccinta abinda zai halatta masa ci gaba da cin abinci abinda zai halatta masa ci gaba da shan abin sha ko hira ko tattaunawa da wani bayan kabbara harama ta haramta masa yin so a taslimu yin sallama da zarar mutum ya yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya ɗauko ruwansa sai ya sha sai ya jawo plate ɗinsa sai ya ci abinci sai ya ci gaba da tattaunawa da na kusa da shi ina fata an gane wannan hadithi ne hasanun sahihun abu isa tirmidhi ya ce wannan hadithi asahhu shay'in fi hadal ba shine mafi ingancin hadithin da aka ruwaito a wannan babi wa ahsan kuma shine mafi kyau wa abdullahi bin muhammad bin aqil shi ko Muhammad ibn Abdullah ibn Aqil huwa saduqun mutum ne saduq cikin yaban da malaman hadisi suka yi masa sun ce saduqun mai gaskiya ne wa qad takallama fihi ba'd al-ilmi duk da wasu daga cikin malamai sun dan yi cene na ce a kansa min qibali hifzihi shi kuma tattaunawa da suka yi ta fuskar haddasa yana da dan matsala a hadda qala abu isa abu isa tirmidhi yace wa sami'tu muhammad ibn isma'il yace naji malami na muhammad ibn isma'il al-bukhari yaqulu yana cewa kana ahmad ibn hanbal yace shi ma imam ahmad bin hanbal da ishaq ibn ibrahim da al-humaidi wayannan manyan malamai sun kasance ya hatajjuna bi hadithi abdullahi bin muhammad bin aqil dukkaninsu suna yin hujja da hadithin da abdullahi bin muhammad bin aqil ya ruwaita قال محمد محمد بن إسماعيل البخاري وهو مقارب الحديث وهو مقارب الحديث كو مقارب الحديث كو مقارب الحديث بكسر الراء كو بفتحها me ake nufi da muqaribul hadith na'am mun tattauna kan muqaribul hadith ko ko ba mu tattauna ba mun tattauna mana wa ma tattaunawa mu bi ba'id hakun manta ta yi nisa ne muqaribul hadith in ka ce muqaribul hadith ma'ana hadithuhu muqaribul li hadith ghairi in ka ce muqarabul hadith hadithu ghairihi muqarabun ko muqaribul li hadithihi da haka in ka karanta shi da fata haka in ka karanta shi da kasara haka to Allah ka kumanta da kaidojin dan ku dinga mai da mu baya muqaribul hadith ma'ana hadisin sa yana kusa da hadisai na wasu malamai da suke ana karbar hadisin su Abu Isa Tirmidhi yace wa fil babi an Jabir wa Abi Sa'id a cikin wannan babi banda hadisin da muka ji yanzu hadisin waye wanda muka ji hadisin Sayyidina Ali to banda sayyidina ali jabir dan abdullahi shi ma ya rawaci hadithin haka abi sa'id al-khudri duk da cewa malamai suka ce idan yace wa fil babi an jabir wa abi sa'id ba yana nufin kwabo da kwabo yanda sayyidina ali ya kawo wannan ruwayar haka Jabir yake da wannan ruwayar haka Sa'id Abi Sa'id yake da wannan ruwayar a yana nufin suna da hadisi mai ma'ana irin wannan da haka wani lokacin yace wa fil babi an wana an wana yana nufin dukkanin su a satin da ya wuce ma yace wa fil babi an iya kawo su an Anasin wa Abi Hurairata bayan shi Abdullahi bin Umar to anan ma sai saki gaya mana wa fil babi an Jabirin wa Abi Sa'idin zai iya yiwuwa suna da hadithi mai lafazan lafzan wa ma'anan da hadithin Ali bin Abi Talib zai iya yiwuwa hakan yace wa fil babi an Jabir wa Abi Sa'id amma kuma zai iya daukar in yace wa fil babi an Jabir wa Abi Sa'id yana nufin Abu Sa'id al-Khudri Jabir dan Abdullahi suna da wani hadithi mai ma'ana irin wannan koda kwa lafazi ya bambanta kun kiyaye wannan قال حدثنا أبو بكر محمد بن الزنجويه البغدادي وغير واحد قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا سليمان بن كرم عن أبي يحيى الكتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء وانا حديث صحيح لما قبله بما قبله النبي صلى الله عليه وسلم وانا حديث دا جابر بن عبد الله يرويته yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce miftahul jannati salatu babu yanda za a yi mutum ya shiga aljanna baya sallah domin mabudin da zai sa a shiga aljanna ayyukan da'a mafi girma cikin ayyukan da'an sallah ce don haka duk wanda yake da matsala da sallah to yana da tangarda da matsala da shiga aljanna duk wanda ka same shi sallah ba ta da kima ba ta da muhimmanci a tattare da shi yakan zama tarikus salati yakan zama mutahawinun bis sala yakan yi wasa da sallah ya kiyinta akan lokaci ko ma wani lokaci ya share ta to lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mabudin sallah mabudin aljanna afwan as-salatu ita ce sallah da haka duk wanda yake so a bude aljanna ya shiga to lalle sallah ta shiga cikin tsarin rayuwarsa ta bi gabobinsa ta bi jikinsa wa miftahu salati mabudin sallah kuma alwudu'u shine alwala sallah ba za ta budu ba har sai an yi alwala na fata an gane babu ma yaqulu idza dakhala alkhala babun abinda zai ce idan zai shiga ban daki قال حدثنا قتيبة وحناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai shiga ban daki afuwan sai dai mu ce radiyallahu anhu wanda mu ce anhu ma ko mun karanta tarihin mahaifin Anas ina jin a karatun akamul janaiz ne ko akamul janaiz na'am kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala allahumma inni a'udhu bika qala shu'bah وقد قال مرة أخرى أعوذ بك من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود قال أبو عيسى حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن عرقم ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس فقال الشعبة عن زيد بن عرقم وقال معمر عن النضر بن بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى يتي وانا حديث malamai guda biyu sun zantar da shi wannan hadithin akwai kutaibatu bin sa'id akwai hannat su su biyun su kuma waki'u ya zantar da su daga shu'ba daga abdul aziz ibn suhaib daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama anas dan malik Allah ya kara masa yadda yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza dakhala al-khala'a idan zai shiga alkhala'a bayi idan zai shiga bayi qal yana cewa Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsarinka qala shu'ba shu'ba yace wa qad qala marratan ukhra wani lokacin kuma yakan ce a'udhu bika ina neman tsarinka من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث yace yana karanta wannan addu'a ya Allah ina neman tsarinka daga mazajen aljanu da matayen aljanu mazajen shaidanu da matayen shaidanu qala abu isa wa fil babi abu isa tirmidhi yace a cikin wannan babi an ruwaici hadithi daga Ali ibn Abi Talib da Zaid ibn Arkam da Jarir ibn Abdullah Jabir bin Abdullah afwan da kuma ibn Mas'ud waɗannan dukkaninsu mun karanta in ya ce wa fil babi ya kawo wasu sahabbai ɗayan biyu ko dai suna da hadithi lafzan wa ma'anan da hadithin da ya kawo ko kuma suna da hadithi mai ma'ana irin wanda ya kawo ko da lafazin ya bambanta duk yakan ce wafil babi sai kawo qala abu isa hadithu anas abu isa tirmidhi ce amma hadithin da ya kawo na anas dan malik asahhu shay'in fi hadha bab wa ahsan shine hadisi mafi inganci a wannan babi kuma shine mafi kyau yace hadithin zaid bin arqam akwai ittirabi a cikin isnadinsa Hisham ad-Dastawa'iyo ya yi ruwaya da Sa'id ibn Abi Aruba daga Qatada faqala Sa'id Sa'id ibn Abi Aruba yace shi kuma Anil Qasim bin Auf ash-Shaybani shi kuma Al-Qasim ibn Auf ash-Shaybani daga Zaid bin Arqam Hisham ad-Dastawa'iyo shi kuma yace an Qatada ta an Zaid bin Arqam kaga yana gaya maka inda aka samu ittirabi din an samu wato tangarda da ittirabi a cikin isnadin domin shi Hisham ad-Dastawai da Sa'id bin Aruba sun ce sun ruwaita daga Katada shi kuma Sa'id sai ce daga Qasim al-Qasim bin Auf ash-Shaybani daga Zaid bin Arqam shi kuma Hisham ad-Dastawai shi kadai sai ce daga Katada daga Zaid bin Arqam sannan shu'uba da ma'amar su kuma sun ruwaito daga katada daga annadir ibn anas shu'uba kuma ya sake cewa ya ji wannan hadisin daga zaid bin arkam ma'amar shi kuma ya ce ya ji daga nadir ibn anas an abihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam da haka an samu wannan ittirabin a cikin isnadin an fahimta ko قال أبو عيسى abu isa tirmidhi yake cewa sa'altu muhammadan na tambayi muhammad ibn isma'il al-bukhari an hadha game da wannan mas'ala fa qala yuhtamalu an yakuna qatadatu rawa anhuma jami'a zai iya yiwuwa qatada ya ruwaici hadithin ne daga wajen wayannan malaman dukansu ma'ana ba ittirabin sai abu wato imam al-bukhari yake cewa zai iya zai iya ihtimali da aka ce katada daga wane katada daga zai iya yiwa duk su su bin yayi ruwayar wannan hadisin daga wajensu قال أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا هماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أبو عيسى الترمذي كتوى أحمد ابن عبدة الضبي البصري يا زنتد سوانا حديث شيكم كتوى حماد بن زيد يا زنتد سوانا حديث دقى عبد العزيز بن صهيب شيكم دقى أنس أم مالك رضي الله عنه أنا ذكر cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza dakhala al-khala'a idan zai shiga bayi qal yana cewa Allahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith ya Allah ina neman tsarinka daga mazajen aljanu da matayensu to yanzu anan an ce idan zai shiga amma lafazin za ga an ce idza dakhala al khala in ya shiga malamai suka ce ba ana nufin sai ya shiga bayi sannan zai yi ba addu'ar zai yi ta ne a waje kafin ya shiga bayi to yanzu mara lafiyan da a cikin ɗaki yake ƙila wani mazubi kamar fo ake kawo man in yana jin bawali a ciki shi ma sai ya yi wannan addu'ar ko kuma sai wanda zai shiga khala na'am addu'ar ta kaɗaita ga wanda zai shiga keɓantaccen guri don biyan bukata ko kuma ta shafi wanda ko da ɗan bukata ta kama shi ɗan yi kwana haka ya ɗan samu wata ‘yar kariya ko kuma mara lafiyan da shi a cikin ɗaki sai dai a kawo masa ya yi addu'ar ta shafe shi ko ta shafi wanda ya shiga ginannen ban ɗakin da dama an tanade shi don biyan bukata ta shafi kowa? to ai ba a samu ijma'i ba ikhtalafa alaihal ulama na'am barista na'am na'am na'am na'am na'am Na'am, shi alkhala ana ganin guri ne da yake banta da shaidanu, ma'ana shi yasa aka ce a yi addu'ar? To, inda ba khala ba, kenan ba a jin tsoron aljanu, da haka ba za a yi ba? Na'am? Na'am. Ban ɗaki, na'am. نعم نعم نعم نعم وعليكم السلام نعم نعم نعم نعم نعم to maganar wanda suka ce za a yi addu'a ko ina maganar su tafi zama karɓaɓɓiya domin shi kansa alkhala yawan isti'imalinsa ne yasa aka kira shi da alkhala amma alkhala duk inda mutum zai dan keɓance sunansa khala ina ba ta an gane amma tunda ban ɗaki ginanne da aka ware nan ya shahara da sunan alhala to shi yasa ba ka kawo sauran wurare an fahimta ko to duk malamai sun tattauna akan wannan wasu sun faɗi ra'ayin wayanda kuka ce iya ban ɗaki ne wasu kuma sun faɗi cewa ba iya ban ɗaki ba mutum zai yi wannan addu'ar ina fata an gane magana tasu a ammu min wayanda suka ce ainihin wato iya ban ɗaki za a yi wannan addu'ar an fahimta to yanzu matsala ce biyu shi wanda zai shiga keɓantaccen banɗaki kun san matsalar abu isa tirmidhi littafin sa dama na fito ne zai ma zo inda zai ba mu ne za mu tattauna ba malamai zai ta kawo mana wane ya ce kaza wane ya ce kaza ina fata an gane to yanzu shi wanda zai shiga bayin da aka killace shi dama don biyan bukata zai yi addu'ar ne daidai lokacin da zai shiga bayi ko ko kuma sai ya shiga kafin ya shiga to yanzu shi kuma wanda ya dan shakwana zai yi biya bukatarsa ko kuma wanda a zaune ki a ɗaki bai da lafiya ko kuma da daddare ana tsoron fitowa mutum yana shiga da fo cikin banda cikin ɗakinsa da haka ya ɗan ajiye shi a wata kwana in zai biya bukata ba sai ya fita waje ba ina fata an gane to shi a yaushe zai yi addu'ar na'am lokacin da zai tuba kayansa ko kuma ya zai yi na'am lokacin da zai tuba kayansa na'am nan ne kalaɗinsa da haka lokacin da yake yunkura zai tafi gurin zai yi addu'ar babu ma ya ƙulu idan kharaja min al-khala babin da zai magana akan abin da mutum zai faɗa idan zai fito daga banɗaki yanzu mun ji addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ta shiga banɗaki قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل ابن يونس عن يوسف ابن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل إسرائيل عن يوسف عن يوسف بن أبي بردة وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله ابن قيس الأشعري ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو عيسى الترمذي كتشوى حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك ابن إسرائيل إسماعيل أبوا عن إسرائيل ابن يونس عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه shi Yusuf bin Abi Burda ya ji hadithin daga mahaifinsa shi kuma ya ruwaci hadithin daga uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda ana Aisha radiyallahu anha take cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idza kharaja min al-khala manzon Allah ya kasance idan ya fito daga ban daki qal yana cewa gufranak gufranak akwai wasu alfaz da aka ruwaito amma ba su da inganci wannan lafazin shine ya inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko gufranak ƙari da ake gufuranak alhamdulillahi alladhi azhaba annil adha wa afani da sauran lafuzza duk da zamu ji ba su inganta ba iya gufuranak shine hadisin da ya tabbata Abu Isa Tirmidhi ce hadha hadithun hasanun gharibun wannan hadisi hasanun kuma garibun wannan wani istilahi ne da shi ma mun tattauna shi a can da san da Abu Isa Tirmidhi ce hadha hadithun hasanun gharibun akwai abin da yake nufi yace la na'rifuhu ba mu san wannan hadithin ba illa min hadithi Isra'il sai ta hanyar hadithin Isra'il daga Yusuf ibn Abi Burda shi kuma Abu Burda ibn Abi Musa sunansa Amir ibn Abdullahi bin Qais al-Ash'ari wala na'rifu fi hadha al-bab illa hadith Aisha radiyallahu anha ba mu san wani hadithi ba a cikin wannan babi na addu'ar fitowa daga banɗaki sai iya wannan hadithin na na Aisha radiyallahu anha da ta ruwaita daga annabi sallallahu alaihi wasallam babun fin nahyi an istiqbal al-qibla bi gha'idin aw bawlin Abu Isa Tirmidhi yake cewa babun da yake magana akan an hana fuskantar al-qibla lokacin da mutum zai yi bayan gari ko bawali duk sanda mutum zai biya bukatarsa ta ghaidi ko bauli to an hana ya fuskanci alqibla qala haddathana sa'id ibn abd alrahman al-makhzumi قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو قربوا فقال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ومعكل ابن أبي الهيثم ويقال معكل ابن أبي معكل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل ابن هنيف قال أبو عيسى حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح وأبو أيوب اسمه خالد ابن زيد والزهري اسمه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري وكنيته أبو بكر قال أبو الوليد المكي قال أبو عبد الله محمد بن إدريس إدريس الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها إنما هذا في الفيافي وأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها وهكذا قال إسحاق ابن إبراهيم وقال أحمد بن حنبل رحمه الله إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة أبو عيسى الترمذي كتشوى حدثنا سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي يتي سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي يا زنتدم وانا حديثي shi kuma ya ce Sufyan ibn Uyaina ya zantar da su wannan hadithi daga Imam Zuhri daga Aba ibn Yazid al-Laythi daga Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu an Abu Ayyub al-Ansari yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza ataytumul ghaida idan kuka tafi wajen biyan bukatar ghaidi kuka je yin bayan gida fala tastaqbilul qibla kar ku kalli al-qibla bi ga'idin lokacin da kuke yin ga'id wala baulin ko kuma lokacin da kuke yin bawali wala tastadbiruha kada kuma ku juya wa alqibla baya lokacin da kuke biyan bukatar ga'idi ko bawali walakin sharriqu aw garribu sai dai kwa iya kallar mahudar rana ko kuma mafadarta ma'ana sai ku kalli yamma ko ku kalli gabas saboda alƙiblar madina ba gabas da yamma ba ne su alƙiblar su kudu da arewa yanzu mu kaga alƙiblar mu gabas da yamma muka kalli gabas mun kalli alƙibla in muka kalli yamma mun juya wa alƙibla baya to ai kuma akwai wanda suke kudancin duniya kudu da ka'aba su kuma suka tashi kallon ka'aba ai haka za su kallo za su kallo ina wayanda suke arewaci za su kallo kudu wayanda suke kudu za su kallo ina yanzu wanda yake arewaci in zai kallo zai kallo kudu in ya kallo kudu ya kalli alƙibla in ya juya can kudun kuma ya juya mai alƙibla baya haka wanda yake arewaci shi ma in ya kallo kudu ya kalli alƙibla in ya juya can arewa ya juya wa alƙiblarsa baya ko to wannan hadisin abin da yake nufi kenan ba haka ba sai zama akwai cin karo an ce kar mu kalli alƙibla kar kuma mu juya alƙibla baya an ce sai dai mu kalli mahudar rana ko mafadarta to ai mu mahudar ranar nan ce gabas din mu mafadar rana kuma nan ce muka juya wa gabas din mu baya an fahimta ko amin fa qala abu ayyub abu ayyub al-ansari yace faqadim na sha yanzu mun ji wannan doka daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya hana mu fuskanci alƙibla ko mu juya mata baya lokacin biyan bukata irin ta gayidi ko bawani ya ce sai muka isa ƙasar sham fawajad na marahi da ƙadbuniyat sai muka tarar da banɗakansu an giggina su mustaƙabil alƙiblata suna kallon alƙibla banɗakuna ne ga su an giggina su amma duk suna kallon alƙibla to can mun baro annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu kalla alƙibla mu yi mata bawali ko mu yi gayidi kar kuma mu juya mata baya to yanzu gashi kuma yanayi na tafiya ya kawo mu ƙasar sham mun tarar da banɗakunan su duk suna an gina su suna kallon alƙibla abu ayyub al-ansari ya ce fa nan hariku anha sai mu yi ƙoƙarin karkacewa alƙibla din wa nastaghfirullah kuma mu nemi gafarar Allah tunda an riga an gina su suna kalla alƙibla ko da ka yi makaifa ma'ana ka ɗan karkace sai dai wani ɓangare naka ya kalla alƙibla tunda yanayin banɗakuna a haka suke ya ce to sai kuma mu nemi gafarar Allah bisa ga abin da muka kasa samun iko muka kalli alƙibla da wani ɓangare na jikinmu wannan hadisi imam bukhari da imam muslim duk sun ruwaice shi abu isa rahimahullahu ta'ala ya ce wa fil bab a cikin wannan babin akwai hadisai sahabbai da suka ruwaito hadisi a cikin wannan babi an karɓi hadisi daga abdullah ibn al-harith ibn jaz'in az-zubaydi da ma'akil ibn abil haytham ana ce masa ma'akil ibn abi ma'akil sannan an ruwaici wannan hadisin daga abi umama da abi huraira da sa'al bin hunayf dukkaninsu suna da hadisi ko dai lafzan wa ma'anan da wannan hadisin da muka karanta na Abu Ayyub al-Ansari ko kuma suna da kwatankwacin ma'ana ko da lafazi ya bambanta an fahimta qala Abu Isa hadithu Abi Ayyub Abu Isa Tirmidhi ce amma wannan hadisin na Abu Ayyub al-Ansari ahsanu shay'in fi hadha al-bab shine mafi kyawun abin da aka ruwaito a cikin wannan babi wa sahu kuma shine mafi inganci to ya suna abu ayyub al-ansari sai ce sunansa khalid ibn zaid dan ya fi shahara da abu ayyub al-ansari abu ayyub al-ansari sunansa khalid ibn zaid sai ka rike sai ka ja layi wannan dai yana daga cikin guraren da zaka ci ribar ainihin wato karanta jami'u tirmidhi wa zuhuri haka shi ma an fi sanin sa ibn shihab az-zuhri yawanci ibn shihab az-zuhri sunansa Muhammad ibn Muslim ibn Abd ibn Ubaidillah ibn Shihab zuhri ana yi masa alkunya da Abubakar Abul Walid al-Makki yake cewa Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i yayi bayani game da ma'anar wannan hadisi sai ce inna ma ma'ana qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'anar maganar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadithi na la tastaqbilu alqibla kar ku fuskanci alqibla bi ghaidin lokacin da za ku yi gaidi wala bi baulin kada ku kalla alqibla lokacin da za ku yi bawali wala tastadbiruha kuma ba a yadda ku juya wa alqibla baya ba innama hadha fil fayafi imam shafi yace wannan ana maganar wato filin da babu gini alfayafi kenan an gane ko idan mutum bukata ta kama shi a cikin sahara ko a cikin daji ko gurin da babu wani katanga ko gini ko wani ainihin wato makari to shine ba zai kalli alƙibla ba ya biya bukatarsa ta bawali ko gaidi kuma ba zai juya wa alƙibla baya ba amma filfayafi a gurin da yake fili fetal in ji imamu shafi wa amma fil kunu fil mabaniyati imamu shafi ya ce amma a cikin banɗakuna ginannu lahuru khusatun mutum yana da sassauci da aka yi masa fi an yi kabila ha a kan zai iya fuskantar alƙibla an fahimta ko imam abu abu abu imam abu idris shafi'i yake cewa idan a fili ne ba a fuskantar alƙibla da gaidi ko bawali ba kuma a juya baya amma in akwai gini akwai shamaki cikin ban ɗaki ne da yake ginanne to wannan an ɗauke wannan doka mutum zai iya fuskantar alƙibla wa haka za ƙala ishaq ibn ibrahim wannan shine ra'ayin ishaq ibn ibrahim wa ƙala ahmad ibn hanbal rahimahullah imam ahmad imam ahli sunnati wal jama'a rahimahullahu ta'ala yace innamar rukhsatu minan nabi sallallahu alaihi wasallam sassaucin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam fisti jibaril kiblati wajen juyawa alkibla baya bi ga'idin wajen yin bayan gida au baulin ko kuma bawali wa amma istiqbalul qiblati fala yastaqbilha ma'ana an samu sassauci daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da juyawa alƙibla baya wannan an dan samu sassauci bayan da an hana amma an samu rukusa daga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu mutum zai iya juyawa alƙibla baya yayi gaidi ko yayi bawali wa amma istiqbalul qibla amma fuskantar alƙiblar mutum yayi gaidi ko yayi bayan gida fala yastaqbiluha to anan ne ba zai fuskance ta ba كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف kamar dai shi Imam Ahmad yana ganin ko a Sahara fili fetal ko a cikin banɗaki ginanne mutum ba a yi masa sassauci an yi ta kabilar kibla ta ya fuskanci alkibla ba kaji mun samu mazahib guda biyu mazhabar Imam Shafi'i ya ce idan a fili ne karka kalli alkibla karka juya alkibla baya wajen bawali ko gaibi sai dai ka kalli kudu ko kalli arewa in anan ne mu ko sannan imamu ahmad sai ce a'a an samu sassauci daga annabi ka iya juyawa alkibla baya wajen bawali ko gaibi amma lallai hukunci da doka tana nan ta koda a guri wanda yake ginanne kamar ban daki to ba mutum ba zai fuskanci alkibla ba wajen yin bawali ko gaibi na fata an gane lokaci yayi to insha Allah akwai wani ƙarin bayani da malamai suka yi a karkashin wannan a darasi na gaba sai a riskar da shi insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kocin tiban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh